idan yan uwa suna iya tunawa muna nan muna tattauna ne akan shari'a na sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da wato harkar rashin lafiya da mutuwa cikin mutuwa ma muka kai ga wanka muka kai kuma sallar da hawa wanda yau na da za mu tashi akan matsalar rafu da yin فدعا النبي واما رفع اليدين فقال الشافعي رحمه الله ترفع للحسن والقياس على السنه في الصلاه ويريد بالاثر ما روي عن ابن عمر وانس انهما كانا يرفعان ايديهما كلما كبرا على الجنازه وكان إذا صلى عليه تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه وسن للراكب أن يكون وراءها وإن كان ماشيا يكون قريبا منها إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها وكان يأمر بالإسراء بها حتى إن كانوا ليأمرون بها عملا وكان يمشي إذا تبعها ويقول لم أكن لأركب والملائكة يمشون فإذا انصرف فرب راكبا وكان لا يجلس حتى توضع وقال إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع ولم يكن في هذه الصلاة على كل ميت ظاهر فصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت وتركه سنة كما أن فعله سنة فإن كان القائل مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه فإن النجاشي مات بين الكفار وسمع عنه صلى الله عليه وسلم انه امر بالقيام بالجنازه لما مرت به وسمع عنه انه قعد وقيل القيام منسوخ وقيل الامران جائزان وفعله بيان للاستخدام وتركه بيان للجواز وهذا اولى وكان من هذه صلى الله عليه وسلم الا يدخل الميت عند بلوغ الشمس ولا عند ورودها ولا عند قيامها وكان من هذه صلى الله عليه وسلم اللحظ وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس من عند رأس الميت ورجليه ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وفي رواية بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ويذكر عنه أنه كان يحمل على الميت إذا دفن من قبل رأسه ثلاثة وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له الثبات أي التثبيت وأمرهم بذلك ولم يكن يجلس يقرأ على القبر ولا يذكر الميت irin da yin Allah ya fara wa yake cewa cikin abin da dama ya mana bayani ne akan shirin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan waɗannan ayyuka ya ce yana da cikin abin da ya tabbata daga annabi alaihi salatu wasalam idan ya yi wa gawa sallah to yana raka gawa kamar so ake a ce wani yanzu ɗan uwan sunna ne idan kai wa gawa sallah to ka raka ka kai kada mutum ya ce ni na yi sallah ko ta hudu sai dai mutum yana da kusa zai yi wa kana da kusuri da nuna rashin lafiya a kana da mara lafiya a gida ko wani abu kamar wannan amma in ba haka ba abin da aka so idan kai wa gawa sallah to ka raka gawan nan ka ji abun ne ta don ka cika ladanka to annabi yana ne kuma yana tafiya da kafa shi ne mashi a mama kuma yana wuce gaban gawa mana yana gaba ana biyo shi da gawa amma mai abun hawa annabi rahama ya sunanta idan mutum zai je ya rasa gawa yana kan abun hawa to ya bi gawan bayan da zai yi ba da wata da ya wuce ba a fahimci ne a nufi da Allah a nan abin da ya fi zai ya kawo sunna idan a kafa za a tafi za a je makabarta a kafa kana rike da gawa ana ɗauke da gawa kai kana so ka bi ta to sai ka wuce gaba a biyu ka da idan mai abun hawa ne shi kuma ya tuka abun hawa sai na bayan in dai hanya ne za a yi sai za a raba hanya ne wataƙila wani zai wuce can wani zai wuce can za a iya samun mushkila wani ya riga wani ne to amma ya daɗa sauƙaƙawa ba dole dole ba ne wucewa ga mata amma an so ka zama kana kusa da gawa me amfanin kana kusa da gawa ya fi kaiwa matuƙa wajen wa'azi kana ganin abokinka ko baban abokinka ko kaninka ko matarka ko malaminka ko ɗalibinka ga shi nan jiya kuna tare da shi ne komai shi yau ya mutu an dora shi a kan makara kuna tafi wai yau za ku raka shi wani yau to wannan kusa da ita da kake kai ya fi tasirin wasuwa shi ne mana yake cewa in kana ma shi ne kuma kariban minka idan tafiya ce za a yi da kafa to a zama kusa da ita ko dai ta bayan ta ko kuma a gabanta ko a agoginta ko a a damanta shi ne in ma kalfa wa in ma au amama au an yamini na au an shina ta zama kusa da ita ya halatta dab da ita ne ko damanta ko a kusa ko ga wata ko wani idan kuma za ka yi nesa da ita to ci gaba da inda ka wuce da ita inda abin wani ko wuce wannan gabar abin da malam yake so ya karanta da mu kenan kuma mun sha yin bayanin cewa ɗabi'ar da mutane suke ji na cewa idan an ɗauki gawa ana tafiya ana jiki wannan ko baya cikin karantarwar annabi alaihi salatu wassalam akwai wannan da idan suna tafiya za ta ci da la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wani yana amsawa wani yana rera wa wasu na amsawa wannan baya cikin abin da annabi ya karanta ko ba su nuna wani da na bida ne za ka yi zikirin ka zai a cikin zuciya shi da jini ba a maka zakare ba a masa farniya ki ya ci wani ke yi wani abu ya sa lallai da illallah tana da kyau wani ya yi ta kada ba a sunanta ba ba a shirkanta ba daga cikin kushuri da nutsuwa da shi ainihin wasu tunanin mutuwa yau ga ɗan uwan za mu yi mummuni shi gabar magana ta biyu wakana ya hudu bin isra'i biha hatta in kanu la yarmudu da biharami annabi yana umarni da in an tafi gawa a sauri ba a san ana tafiya da gawa ana sauri kuma ce sunna a yi sauri a kai da malamai sun yi bayani a kan illa ya ce wani kan kai har suna sassafawa suna hannu shafshafshafshafshafshaf haka kuna gani ba wani gano da yar hudu da mai hawa ba waɗanda suke zuwa suke sa wa gawa a sa ta a kwanci a sa mata fulawa a ɗauki hoton gawar a liƙa a yi illajiment na hoton ita wannan gawar a sa wasu fulawoyi da wasu fure an ɗauke ta abu mamaki abin da kirista suke yi musulmi sun zo suna yi wasu har da gida ake police van ana tafiya kamar yadda ake kare ki ko gawa soja ko gawa wani ɗan sanda ko wani babban jami'i na kwasfiyo wannan bid'a ne muka ya saba shari'a ya saba addini a ɗau hoton ta a liƙe hoton a cikin makar ko a cikin akwatin gawa sannan a sa wasu fulawoyi tafiya ko da rabi a jiya rubuci za ka ana tafiya a hankali a hankali a hankali su ta da gusulu ba a nauyi hali ainihin mukhalafa li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam asalin saba suna da rike suna da gaban ku ilimi amana sarrafa sabi'in sun ɗauki gawa sauri suke yi su kai me ya yi ba idan ta kwarai ce rama ba za ta tara in ga gawa ku kai ta me da zafi za ka je wurin alheri za a yi zafi in ta kwarai ce idan ta sharri ce kuma ku sharru ta za'una ku alal qatiku ko alal qatiku sharri ne ku ku dauke da shi a gaba da ku tunda gawa ta sharri ce me ya amfani da kai na ga ta da wurin kan zamananci ya sa wata canja abuwa kun ga irin wannan abuwa wallahi duk talibin suna ya kamata ya rinka ɗaukar suna annabi yana yaɗa jama'a abubuwa ba ana canja al'amura ba jama'a yi wa mutane bayanin gaskiya ba zuwa na wasu huta ba za ka zo ka mutu kabarin ka wallahi da zaki idan in ba ka yi da kyau wannan dalilin sa Allah ya jefa ka wuta malam ka ji ga makabarta an sa mata tayin an sa mata ne an sa subhanallah ina irin wannan tukwane da ake sawa a ofisoshi ko a gidaje na kwalliya ko mataki shi ba ake zuwa ba a yi wa a zuwa kabari tayar da zuwa duk a sa masa kiwon shi a kafa masa rila da masa kwalliya da ado a kashe masa kuɗi amma ba a iya a sa masa aljanna ba don wallahi wannan ba zai ƙara masa rahama wajen Allah ba. Ya kamata mutane da tsoron Allah. Ko ku rinka kula za ku gani wasu ko abokan suke tafiya sai ku ana tafiya a shiru a hankali a hankali a hankali. Hadi bid'a Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa yana kokarin ya bi jana'iza ko ya bugawa da kafa ya fiye da hawa da na hau abin hawa ba shi yasa yake cewa wa kana yamshi idza tabi'a wa yaqulu lam akun li arkaba wal malaikatu yamshun yana takawa da kafa yace bai dace ba in hau abin hawa a hali mala'iku suna tafiya da kafa suna raka gawa ni kuma ka kawo abin hawa yace bai dace ba ne fa idan sarrafa fa rubba ma rakiba idan annabi ya zo juyawa alaihi salatu wassalam fa rubba ma sau da yawa lokacin rakiba ya kan hau abin hawa amma in ya zo ne komawa me illar da ta sa annabi baya hawa abin hawa in zai raka jana'iza yace saboda mala'iku suna tafiya da kafa ni kuma ba mu hawa to me yi hukuncin hawa a ban hawa in za a rasa lafiya sunna abinda aka fi so idan makabartar tana kusa ba a nesa take ba ba ku cutarwa ba mu cutuwa a kan tafiya kafa to sunna shi ne mutum in ji kusa take ka taka da kafa ka ji shi ne abin da aka yi koyar amma ana hawa babur ana hawa mota ya halatta saboda canjin zamani makabartar ta zama tuni tana nesa to kaga mashakka ta shigo sai mu ɗauko ƙa'ida usuliya al-mashaqqatu tajlibu at-taysir al-mashaqqatu kunci duk abin da aka kawo shi na shari'a ne amma sai samar da mai kunci to wannan kuncin ya jawo a samu mai at-taysir shi da sauki da wannan kofar ne malamai suka halatta mai mota na mota ya je makabarta sannan kuma mai babu ya hau mota ya hau babu su ne makabarta ko mai kike ya hau idan da nisa amma in har makabartar nan kusa take da gidan mamacin nan to a dora ta aka fada a mita ta a yi abu da shara a Allah Allah ya samu shiga da kuma وكان لا يجوز أن تتوب سواء كانت تتبع سنة النبي idan ya je makabarta tsayawa ya ke mun gane jama'a yanzu da mu mun zo mun raka dawa me yi suna in mun je makabarta zama tsayawa kowa zai tsaya can farko annabi yana tsayawa ne can sai na in an sauke in aka sauke gawar hatta tura الزوج كأنك وقال إذا سمعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى تورع يبقى أشياء حديثي رواية البخاري كتاب الجنائز رواية إمام مسلم حديثي إن لم تجد رواية أبي سعيد الخدري كذا إن كن بجنائزة كذا كلك نواب فيها صوتك أقول إن أكثر صوتك أكثر أقول وأنا نفي الأمر amma suna shi ne a tsaya ana ta kallon bayan Allah da su ga mutu. A nan da ke so na jira hankali na uwa yana da cewa bari su mutunta ‘yan uwan ku da suka mutu. Za a yi ce mamaci yana da ni yana da daraja bayan ya mutu ba yana da daraja. Sai abin da na gani kwanan nan kamar ta da ake zuwa da wata yawa ana da rasu wato mutane wai sai mutum ya ce babana a gaba ne ta gaba wata kaza yayana wani gida wani gida so ni ma idan na mutu a je a cusa ne a tsakanin to kar ka tsammanin cewa da za ka yi a cuta ka tsakanin babanka da yan uwanka da ganin ka zai kara maka wata amfani a wajen Allah aikin da za ka yi a nan duniya ibadar da zantar da Allah a ƙidar da wannan shi ne zai kara maka wata a wajen Allah mutum ya rubuta wasiya ce sai an sa shi tsakanin babansa da babbansa babansa da ɗansa ko kuma matarsa ta mutu da yayansa to a cusa shi a nan wato abin da yake faruwa sai a ji babu wurin masu tsoron kawai sai su ta da baro a tare da kawai a tare kawai a nan gefen dama kana ganin tukwane na tukunya ta wani kawai ko nan gefen kana ganin kasuwa wallahi akwai inda ana zama ta hango kashin mutum kashin mutum ana hawa sai da ana dama a rike an rike a rike da shi ne tsoron kawai a abu da shi kwakwa ta kawai sai to shi wai dole wani kiran cikin sautu a nan wani wace ga wuri ya lokaci ko a nijar haka wuri ba in sha Allah za ka samu wani abu wai dai abin da nake nufi ga ba na yi ta ba nake nufi ina kana da daga ko nijar ke ko to ko a nijar za ka yi nisa nake nufi in sha Allah za ka samu wani to wata ce ta yan cusa na cikin dangi akwai wanda cikin zuwa zamu gaba dai family din su wani a sai yake wani a sai yake da haka sai ita kalmi dole sai an samar da wuri a wannan wuri da haka muka je muka tarar da subhanallah a kuma a cewa ko an kuma dole mutane inda ma za a tsaya ba yanzu da zamanin nan ana taka wannan ya burbuka wannan ya burbuka inda za a tsaya ba babu yanzu wata tunanin za a wasu mutum su kusa dubu kuma kowa ya shiga to kuma an je cikin tsakiyar inda an ga mutum na mutane wasu shekara talatin da bakwai a ce wai dole sai an cusa mutum a nan an buɗe shi a yi ta tattaka kaburin ka mutane don ba kowa ne ya san hakkin hadarin takin kabari ba mun Allah mu rinka gyara a rinka samun wuri yalwatacce da ya abu na biyu shi ne akwai hakkin hanya a makabarta amma da yawa yau cikin makabartunmu ba a kula da hakkin hanya duk makamanta ya kamata a fitar da hanya a ciki idan ba za ku fita hanya ba ku to duk inda kuka fita mutane to kana shiga wanda kuma shi ma wannan ya saba shari'a dan me dan wani an kunne masa baba da yana so kai mai ziyara wace hanya zai bi amma ina so ku taimake ni dan Allah ku tuna makamantan sai mun dan dage kafafun mu da dabaru muke son tsallakawa mu je mu kai ziyara wa iyayen mu da ƴan uwan mu da malaman mu da aka wuri ba a kula da hakkin hanya a makamantan sai dai ku ta ganin kwalkwal idan wani wuri ya nan dade ko sai a tattar take ba da haka akwai lokacin da muka je wallahi akan hanya ta gudu kan hanya ta ce hanyar da ake wucewa akalla ta a mutane su zai ziyara a nan aka maka gudu kuma daga baya zuwa za a tattake shi duk inda ya wata biyu uku hudu wanda ba za rufe shi gabar ne ya kasa wallahi ta ke shiga kai yanzu za ka yi ta ɗauki baban ka kai shi a matsalar wuri za ku ana kake shi ko ma yadda ya kake da wurin za a ana kake ba kaunahu wallahi wallahi ina muku rantsuwa ya kamata ku kuma mun su ji tsoron Allah dangane da matsalolin da makabartun su ci da yawa za ka je makabarta ka tara kamar babu hukuma a garin na farko dai makabartar nan ba ta da wani tsaro wanda duk inda aka ci gaba ya kamata a samar da tsaro a makabarta saboda lalacewar mutanen zamanin matsafa suna shiga cikin kabarukanmu na iyayenmu da yan da danginmu suna tone mana matattunmu ana ɗaukan fas fas na matattu za ka ji daɗi ba ka ya mutu a je a yanka a tone kabari a sace wani babu na gabasa ko kashin sa za ka ji daɗi jaririn ka ya gudu bayan kwana biyu ko a ranar da daddare a ji a tone shi wallahi ana tsafi da jarirai kuma ana tsafi da ɓangarorin jikin mawata ana bin kasusuwan su ana ɗiba dan ana ba bukata a ɗauki masu gadi da za a kyautata musu a tafiyar su albashi na gadi to aikin wayewaye waye ne kuma shi da su to galibin makamantan nan wasu wallahi ba su ba su kai wani mai tsoron kabari ana gida shi ya ba labari ya ce ai kuna kan ikon Allah ya ce wallahi dare zai za ka zo ga mutane suna faki da motoci ana faki a ciki sai ga an shiga dai ana tonan kabari ana shiga magarori bokaye sun tura da yanki wani ma kai ka tinkare shi da mutum da ka tinkare ka saboda ya zo yin aiki abin da ke babancin kuma ba gane ake ba in sun tone sai su bude wanda ya tsohon sai aka biyo shi za a kama shi zai tafiya mana ba haka wanda ba daidai ba ne ba da ka gama su tsoron kabarin nan ba gaba da ya rayuwar su a wurin da suke mutum da gashi ya zo da safe yana nan da yamma yana nan da waye yana nan amma ba su da albashi a lokacin yanzu mai share titi ya fi mai tonon kabarin titi mai shara ma yana da albashi ba yanzu ba za a iya sawa masu tonon kabari a garin dukan mu albashi ba ba su cancanta lokacin zaman da yake biyan su ba yanzu yan siyasa mu shi gudun wanda za ku bayar ba za ku ɗauki aiki ainihin da waɗanda masu tonon kabari kuna taimaka musu ba sai sun zo sun binne mana mawata sun to da rami sun sha wahala sai a zuwa da sai ka ga ana gamawa sai su rika daga hula suna cewa jama'a taimaka mana fi sabilillah da wanda za mu je da iyalin mu ba ta ji ba su zo su binne multi miliyoniya su zo suna neman naira ashirin ana neman kusa ashirin talatin ana wasu yin al'umma ce haba da Allah yanzu wani attajiri da zai iya zuwa makabartar unguwarsu ta garinsu ya dauki ma'aikata kwaya biyu kwaya uku ya ce ga albashin ku na shekara guda na zuba a cikin akawun duk duk wata ku rinka zuwa kuna da ya ce kun kuna ciran naira dubu goma goma ba zai iya ba dan Allah ba zai iya ba to waye ne nemo wannan mutane yanci kuma abin sosai su ne suke mana gata suke tura gaba da wallahi wani idan uban sai ya mutu in shi zai tura wa da abin da wata ya fara ruwa a fili bai yi ba amma haka za su dauki hatsari Allah ta su shiga cikin kabrin da suna turo ba abin da ba sa mai wasu wallahi ba na suke kyautar kuɗi ba a yi ta kawo ƙasa suna ɗiba suna gaban ƙasar da suna zuwa suna rurrufe ƙasusuwan mutane wani ma a zo a binne shi duka duka da shi sati da sati biyuwa da mana ta bulma kabarin kaga kudaje da wari kudaje suna kari haka za su yi roƙa za su su amma ba da ake wuta duk duniya ba inda ake yin wani abu in ba yadda ka shi wani abu ba kimanta ba muna faɗin wannan maganganu Allah ya isar da su cikin kunnuwar manya a ƙasar nan da hukumomi da gwamnati ya kamata ku gyara makarantu kuma makaranta ya kamata a kyautata ta a mata katanta ba wai a mata ba kawai mutane wasu wani wajen ba saboda tsabar rashin mutu ta dan adam ba billahi azim ta tsakiyar makaranta motoci ke biyu na tsallakawa da bawuran baban ka yanzu mutu bayan shekara arba'in a mai da shi hanya ana take shi ba ka tanka ba fence ba ko ba ya bari ga ya maka mala Allah ya Allah ya mu gyara akwai makamantan da kuma akwai makamantan da wallahi jakuna ake tura suna suna suna kwana jakuna su je su ta takawa da kafafuwan suna ta bin makamantan akwai wanda suke zuba kwata akwai wallahi da ido na na ga makamantan da unguwa ce ko sai aka bude wata unguwa aka danna ta babbarta kuma ku je ku bincika iyayenku ne da yan uwan makwabcin musulmi laifin su kawai su musu ka ga wannan al'ummar gadon min kana raye bayan ka mutu mata da izar akwai wanda shara boyen unguwa yara wallahi a makabarta suke zuba da shara ya ba ku fitar daga nan zuwa sati mai zuwa ku je ku bincika ku ba abin da ba a yi na rashin mutunci akwai hasna nan zina yan iskan kuwa ba sa mutunci amma ka bar sa mutum ne ga koma ta banza ya je ya share ku ya shi kuɗi da wurin wallahi duk aka zauna nan kuma an kama ba ne ba ba ne ba akwai inda yan wulmi dandalin yan wulmi magabata yan shaye-shaye idan sun gama hada ganyen su da za su sha to sai su je makabartar mu wasu a cikin shaye shi duk wanda zai zo wuce su tsare shi su sha wuri da su amma kamata kuma an san da su a wanda ya zai mata wannan al'umma wannan al'umma tana bukatar yara wata amma duka mu haɗe gaba daya waye ya fi tasirin magance wannan abu hukuma yanzu ma'aikatan gwamnati ofisoshin gwamnati duk akwai masu gadi akwai masu kula da amma inda hukumar mu ta ƙarshe duk mu za a je a ce wataƙila fa malam wani ko wallahi sai shekara ɗari biyu a kabarin malam wani shekara dubu zai wani yau in ya mutu wallahi sai shekara dubu ba a tashi kiyama ba yana kwanciya a wani mun Allah bai cancanta a mutunta shi ba a darasta shi ba yanzu yau kawai ina da ina da mutunci ina mutu shi kenan kawai to akwai wanda suka da zuwa suka suka suka haɗa baki suka yanka bulotai a wata bulotai ni na san wurin kuma an gaya aka yi tarihi mutum yanzu yana tona foundation ana ɗebo ƙasusuwan mutane ana zubarwa wallahi kuma haka suke zabgabe na yanzu da gidajen su baki su sai zuba fulawa a kan mutane wallahi yanzu ba abin da ba a yi a kan sallah ba abin da ba a yi bulotai sai a zo a yi yanki gefen makabarta kawai mutum ya zai haka da kawai ya zai zai ta gida gida ya kwanta a kan wasu bayan Allah da sun mutu shekara goma sha to da shekara wannan sako ne muke isar da shi da al'umma ya kamata su ci masu gyara su kuma su gyara amma in ba haka ba in Allah ya kashe fushi da mutum wani kama wani gaba daya na da albayar يوم الصائم والطالب ومجن كما قمرت ومجن كما تنتمين هذا من بين بقاته وادي والله والله بين بقاته وين وين ناتي وين وين وين هو في عمد الى مكانه وين كان ما وادي انا ما معايا وين مجن لاش mutane wai unguwa wai ba su da bandaki za su yi tsura wai sai su rika zuwa makabartun unguwar su da kusa da haka kun ji yanki maka ba ki shayi ya je tsura tsakanin kabari da kabari ya je yanka tashi tashin mutane a makabarta a kan mutane ولم يكن من هذه الصلاة على كل ميت غائب ولم يكن أن صلاة الغائب أو أن أكيد من صلاة الغائب شيني mutum da ya mutu musulmi a wani gari an masa sallah ko ba a masa sallah ba shin ya halatta mu a nan garin mu kabbara sallar gawan masa salatu wa sallar dan goma da baya akwai maganganun malamai shi ne zan ya faɗi abin da ya yi wurin jaye a wajen sana bari mu ji shi abin da ya fara gudu ya ce wa lam yakun min hadihi as-salatu ala mayyitin fa'il baya cikin shirya tarbiyyatar goma yana yin shi a nan kullum ya rinka yin sallah da wani mamaci da baya ne ya mutu a wani gani sallar gawarsa yana yin ta ne ga wanda yake nan amma wanda ya je wani gari ya mutu to yakan wadatu da sallar da mutanen wancan garin suka yi masa na sallar gawa a duwace amma bai tsara wa shi a bai tsara wa sanin cewa duk wanda ya mutu ba ka nan a ba inda yake ba sai an yi matsala amma akwai wani yanayi da zai sa a yi matsala musamman ya inganta an yi da gare shi an tafi sallah ala da ya shi a tafi ala da ne ya yi inganta ya yi ba da mara misali da mara muslim a jin da abin wa ba cewa annabi ya yi wani mutum mai suna da jashi sallah ya yi biyar ala da jashi lamma mata da jashi wani babban masara ke yin shugaba ne amma kirista ne asalin sarkin kiristoci kuma ba da kirista عالمي ne da sarki annabi ya musu shaida kuma ya yi imani da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam da kashi sai dai bai samu damuwa da annabi ko sadu da annabi Allah bai kaddara masa yin da annabi ba dan haka ya samu wani da ce sahabi ne shi goma ta biyu annabi ya shi shi ne ashaban to da da annabi yanzu labari zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sarki ya rasu saboda matsayinsa da darajarsa hijira ta farko da sahabbai suke daga Makka zuwa Habasha wurin su annabi wurin su annabi ya zuwa hijira ta biyu haka an yi hijira guda biyu to duwarsa ake zuwa annabi ya ce ku je wajen sarki ne da baya bari a zalunci wani can kafin musulmi ya yi adalci so da ya mutu sun taɓa wanda zai masa sallah annabi ya ce wa sahabbai ai sau alaihi salatu wassalam suka yi sau mai kabbara yayi mata da shi sallah to kaji asalin salatu wa kaga shi yana madina alaihi salatu wassalam da shi kuma yana habasha kaga baya sai annabi ya sa ka nisa shi ne ibn Taymiyyah ya ne ce wa tarku sunna kama da fiye sunna bari yin sallah dan wanka da ya mutu a a Ingila ko a America ko a London ko a kaza ko a Fani ko a ina ne ka ce ba sai kayi wasu sallah ba ka wadatu ne mai addu'a kawai suna ne saboda annabi alaihi salatu wassalam da ya rayu mutane sun mutu a nesa ba kowa ne sai mai sallah ba ga aiki annabi ya tabbata kai haka kuma yin sallar shi ma suna ne kamar ya kamar yadda gashi ya yi wa gajiyar shi to amma yaushe zai zamanto sunna ne ya ce mai kai فإن كان الغائب مات ببلد لم يصلي عليه به idan ya kasance shi mamacin ya mutu a garin da bakin da su dan wanda ya ya mutu a cikin kwalgila shi na rana ya ya mutu a kuri ya ya mutu a waciki ya da amerika ya mutu can wani wuri ya je wani wuri da ba musulmi bane ana zargin ba zai sarrafa daya ko kuma ya je ya tafka hadarin mota ya fadi a wurin da ba na musulmi ba ne kawai kana tsammanin dai an tattara gawar sa an yi hadari an koko ne musulmi da wanda ba musulmi ba an tattara ne yana iya kwakwa a tattara ko a sa manja gara a kwashe su a je a tun rani duk a hadin su. mutuwar ka ita kanta ka roƙi Allah nisa ta samu mutuwa mai kyau idan aka ruyi maka wata mutuwar wallahi sai ka kama hanya tana cikin mota ta tafi tare da wasu ba mamu su ba irin tafiya halaka na kudin za su ga haɗari a ƙasar da ba ta musulmi ba ko gidan da ba ta musulmi ba a ƙoƙo ne a yi kaca-kaca gawawwakin da ƙasusuwan a ƙasa bambance su da na musulmi da wanda ba na musulmi ba a zo a tattare ga baki ɗaya a tona rami ɗaya a gefen hanya saboda motar ta ƙone a tona rami a buɗe mu. Wanda waye zai gina neman kalayo a daji ne wasu ƙarin mutane da yawa ba haka ake wasu wallahi ma da an gane suke tattara ta su gudu su tona rami su gudu. Ana ba mu labari a wasu wuraren a kudu inda ba musulmi gawo wasu musulmi suna shan ba. mutuwa da su a asibitocin duk wanda yake musulmi ne za mu suna gane shi da nan bakin goshi da kuma nan kafarsa irin wurin tafiya din nan za a gaba bin fa'ida ta gaya muku a fa'ida ko da mutuwa a kai wata irin da mamiyar mutuwa ta nan gawo wani da musulmi da wanda ba musulmi ko kuna so ku gane waye musulmi to idan kun zo duba gawa na farko kuma ka buɗe fuskar mutum kada buɗe fuskar mai sallah sha Allah za ta ci wannan misali saboda annurin da make wallahi kuma wata ranka fada da fuskar karni kafin da gawa da fuskar fuskar musulmi mai sallah ka haɗa musulmin guda biyu ka ɗauki wata su ba fark kafin jiddan ba wani da wannan mai koshin ba kadai zai iya yiwa ba da kai akwai masu sallah ba su mai koshin yanayin jikin mutum na farko za ka iya gane shi kawai idan kuma mutum bai yi azumi yana yin sallah yana yin haka to nan da saka su zuwa sannan za ka kamar kan kanta bai wanda wanda in yazo yin gabuwa yana yin dukkan hannunsa wajen sujjara a kashi to shi ma na zaga akwai alamar nan din yayi bujuri saboda yawan yin sallah yana yin wuri na biyu gwiwar saboda yawan yin sujjada gwiwar musulmi akwai nau'i na ɗan tauri haka da alamar cewa ta ɗan sha wahala amma ta kafuri babu saboda baya yawan haka da baya sujada kuma baya zama sujada na uku shine duk kowa ya je ya duba kafarsa ta gefe inda ake zaman ta gida ba ana zama a kan kama mutum shi ya fita wa kafarsa ba to yana yin wani ɗan tabo tabo yana yin wani ɗan kanta kanta shi ma alama ne na ne na musulmi ne sama don Allah ka ji waɗannan abin ba wani ke kai wani a hancin sa ma ka taɓa na dan alamar ta canzo saboda yawan yin su to mutum da ke faruwa shi ne za mu gana ne akan mu roƙi Allah ba mu kyakkyawan mutuwa na ka je ka bada a tafka hadari irin wannan tsakanin musulmi da wanda ba musulmi su kasa bambance ba je a haɗa ku gaba ɗaya a tura rami a tudu akwai wurin da wani ke gaya mutuwa da idan sun gaji da ajiye gawa an kasa samun waye da ita wani da wani gida bai da kata a bai da waya a kaza ba san inda yake waya maka a shi hadari ne ne ba da ya mutu ko kuma ajalin sa ne sun gaji da ajiya wallahi malam rami su ke wani kawai su su kuna ba a masa sallah kuma wani ba a makabarta ake bin shi ba yanzu wanda aka yi aka bin shi ba a makabarta ba ko ni zai iya faruwa ina gona wani da wata zan zo shi ba to haka yake faruwa ba idan an yi hadarin mota idan an kaga yi da nisa kun san akwai tsakiyar daji mota da hadari a tsakiyar daji babu kudin da za a hayi mota da za a tsoro gawa babu motar gwamnati za ta tsoro motar kansa ta ba ta tsoro gawa motar kansa ba ya ba ta tsoro da aka kauce a cikin wayar da za a duba gefen hanya sai a duba tsallaken banta gefen hanya ko a tona hanya a gonar wani ko hanyar ruwa a tona ko a bude ka kama hanya mota kuma da mutum kuma ya kai wannan sai a ta aika cikiya da sanarwa ana neman wani annabi ba same shi ba shi ruwa yana da ruwa ya wani na abu ita mutum musulmi ya mutu imanin sa zai kuda da shi mun san da wannan amma dai zai yi kyau a ce mutum ya mutu a gudu shi a wata wata musulmi cikin yan wasa kuma zai ji daɗi a ce ya mutu cikin danginsa an masa wanka an fi samu israeli an masa rigar akwai wanda ko rigar ba ba a samu da rigar da ake yi ne kuma ake ba samu da ganye Allah ka raba mu da mutuwa da haɗari idan mutum ya haɗari inda ba yi da yata yana wahala ko ya kuri wata rana mun yi tafiya muna dawowa hanyar kaduna abuja an kai wani hatsari da zai wani na ga ikon allah na ji bakin ciki ba na so mutum na wani abu amma na faɗa saboda wani abin da na gani da iyo malam mutane suna tafiya ta ci ko mutane ba ta haya irin ba ta kullum wani ta tirya a ɗaya hannun wacce ne ya kake shi a ɗaya su ya tsallako kamar wasa mara da wuta ya taho ya tsallaka wannan gada wannan jakin jakin jakin hanya yana zuwa kursi da ne wannan gwamnati ba a gaban mutane da suke tuntuwa ba yanzu kyakkyar jama'a a tsaya ana jira a jira a jira a jira jira gurgu Allah gurgu Allah jama'a ku ke ne ke gurgu Allah haka suke tuntuwa sai su tsaya ita to a jawo motar ma daga jirgin motar da ta zane ta wahala ba da tsakiyar da ake dare dare da tudu in yi mota wacce ya haska wanda ya kunna motar su wanda ya kunna ya haska aka da yi yar aka samu aka jawo motar ni dai ban taɓa ganin na shankali a rayuwar da ga kwakwalwar ɗan adam tana diga ga mutum ya gutsuri ga mutum ya fashe daga wannan muka samu muka ci ciro su ɗin muka yi zuwa ko muka shi muka yi abin da zai ba ka wannan wallahi mutane wasu wani ma baya da duk tafiya ne ga alifa tafiya ga wannan rashin turki ne a zo a yi hadarin mota kana tuka mota dan ko ka yi mutu babu insaniya kawai sun ce kuma mota kama ya tafi to in kai ka tafi hadarin kama da kuma ba kai baka da bukatar wani ya tsaya da mai ka so wannan tafiya da muke ne sai an yi hadari ba za mu tsaya mu wani ko ba dai dai bane rashin tausayi ne ba mu insaniya da muka zo aka tsaya wanda aka tsaya sai aka taimaka a shi akwai wanda da ba su yi kwanye a gaban su su komi suke suna ba suna cari na wani mun gama jera su a bakin hanya muna ta waya ya zamu samu ruwan sarki su zo a yan sanda da su zo waye waye sauransu kafin mu je mu abin da wallahi da duk na ga ba an caji da wani na dai bi wurin sa dai wurin an kwashe abin da zai shi ne kuma na biyu da motar jami'an tsaron yanzu kuka ce yana bai a bashe su اذهب ولو ولو كده وزام مثلا وزام مثلا ترجع كوني كده كده مثلا sai wani ya ce ai ran fata wani wuta da jini a cikin jami'an na farko mutu yan sanda ne da muka makanta muka shi suka suka ce kai kowa irin mu wani wala ba su ke su ba ba su dauki su ba suka ce ku buga wa sai ce ku ce Allah ku ne mu da su to ni na za mu same su ku buga mutu su ke su haka muka tsaya Allah ya ce ke mu wani zai ce muka ce je gari ka aka ne wani su wajen da na su sai kuma suka zo aka yi kama kama aka yi zo ganye a mota aka dora sa ka da dubar shi sosai to shi yasa nake maka malam karfi Allah ya ba ki kira mutuwa Allah ya kiyaye da zai yi mana ce zai fadi ya wanda ya ci mana ana ba ki bita ne to wannan ba wannan ga hanya ce ta musulmi masu dan tausayi a wani wuri da babu tausayi wallahi da na yi zuwa ra'ayi ce mu kwanda za a yi kudin karfi mutane wari za a Allah kan yi ba ne mu kaci mutane kawai su kudin rami ko a kiwa ba wani kuma duk cikin mu da baki da ba wanda ya shimfi da motar da aka dauki gawa mutum daya a dauka a tabbata ita ake ba mun motar mun ce za mu dauka sai wani yake ce ma yace a a akwai hadari hadari ne aka yi ba a san gawar waye ba daukan sai yanzu a je a kai shi da ake cewa mutum kashe shi a mutum bangare amma har mun ne mun ganye za mu shimfi na mu loda mu dauka shi ne shi mana wanda mu tsaya ko kana za mu yi mu ne wuce muku kawo da hukuma ta kusa shi ta kanta su wannan labari na mummunar mutuwa da yadda ake wulakanta gawawakin mutane a hanya idan sun mutu malam iya da yawa wani gurin wallahi da layi malam ganye za a jefa ma mota ta buge ka ko ta buge ka in dai shi mota ta ba samu dare ne ko wallahi sai a janye ka a wasa maka ganye kana gani sai da ana wucewa za a ce wani ya buge shi yadda ka san an buge kare ba an buge kare ana da da shi ba to haka za ka an buge dan adam a wani gurin wallahi an samu da ne gurin ana wuce wani sai ji ani bara da ana barayi ne ana ba za a samu barayi wani ce a ka ji ka tsaya ka tsaya ka dawa to kan da Allah ya mutu shi ne mun ji Allah Allah ba mu ya mutu kai wannan da Allah ya wannan shi ne shirar manzan Allah sassarawa ya yi wa najashi sallah ya ce ino ya yi mun kai mai cewa ba ina najashi ma ta bayyana kufar shi wannan najashi ya mutu tsakanin kafare kenan a dunkule shi ibn kai yana da ra'ayin cewa wanda za a masa salatu layi wanda baya nan ya mutu a inda ba a yi masa sallah ko ya mutu a wajen kafare ko ya mutu a wani wurin da ba a tsammanin mai sallah yanzu irin masu mutuwa a hadari wataƙila an ja mutu shi a wani wuri ba ku da garanti na mai karatu ya halatta a garin ku a kuma ku tara mutane ku ce da ma abu za a sallar gawa ta wani ina yake yana wani da wasu malamai suka ce a sallar gawa wannan addu'a ce ko a ina ne ma in dai baya da ya halatta a masa sallar tun da baya kamar wanda ake shakka an masa goma a masa za a yi wasu suna da rayu ko da an yi masa ma za a yi masa amma zancen da ya fi inganci idan mutum ya mutu inda ba a yi masa sallah ba to wannan shi ne aka sunanta a yi masa sallah shi ne salatin bari kuma yana iya faruwa ko yana iya faruwa tabbas ba wai a kudu ko ana arewa ba san fa an sallallahu alaihi wasallam ana amar bil qiyam lil janazati kama amara bi ya yi da cewa manzo Allah ya umarni inda na ila sunuci a tashi a biki wasan alqanu annahu qa'ada to kuma ya inganta kuma ya zauna wancan riwayar muslim da ibn majah hadisi Ali bin Abi Talib to amma akwai malaman da sun faɗa mun karanta da ku a cikin akan Ghazali ni irin da ina ta mun da malamai sun ce masu a cikin da ku ce amma da ake da yanzu da mun fara fara sai na da za a wuce da dama da a shari'a sai mu tashi duk sai mu tsaya sai har in an wuce da sai mu zauna an yi wannan amma malamai suka ce masu ne wakila al'amari biya ke zalin ra'ayi na uku suka ce dukkan al'amuran guda biyu sun halatta in ka ga rawa har yau har gobe in gawa ta wucewa da tashi ka bi sai ka wuce ka zauna ko kuma ka zauna وفيه بيان للاستحباب suka ce ai aikata tashi a miƙe ɗin in gawa za ta wuce da aka yi ya nuna an so haka misali ne kenan wannan ba su da ra'ayin cewa an shafe hukunci wutar uku bayanul lil jawabi ibnu kayyim yana da wannan ra'ayin guda biyu ko kai ko kar kai wutar uku bayanul lil jawabi bayan sa kuma ya halatta a zauna kenan yana nuna mana ya halatta a zauna kuma hada aure amma ni bane shi ne a wannan shi ne guda cewa a تركه بيان الإجابة معناه بيان الترك فرق عينك إن تزونا وكلمة يا حالتها إذا كنت مكتاش مع كلمة يا حالتها ما دلوقتي على الرسول إلا ترى إن شاء رسول وكان من حديث صلى الله عليه وسلم أن لا يكفن الميت عند طلوع الشمس شريعة من الله صلى الله عليه وسلم إذا مجي يموت daidai lokacin da rana take fitowa to ba a zuwa a kunne mamaci ko a ɗauki gawarsa a kai shi a rufe shi rana tana fitowa na rufe mamaci wala inda guruwa haka kuma ba a kunne mamaci a lokacin da rana take faduwa wala ina tiyarika haka kuma ba a kunne mamaci a lokacin da rana ta raba tsakiya kamar sha biyu a ce an je makamata ana kunne mamaci yayiwa sai dai a abari ko dai kafin sha biyu ko kuma bayan da ta wanda shi ya dace kuma ikon Allah ba za ga yawa yawan mutuwa ba sai ko kuna lura yawa yawan mutuwa sai da da safa ake zuwa kuma wasu sai ka tsaka yana da bayan lafiya wani ikon Allah galibin Allah ka tafi mutane ba za su yi da dare ko ana yin kasuwa ko da safe a tafi kasuwa ko an je makaranta kafin sha biyu ya mutu ba zama za mu ne shi da wahala ka ga mutum ya mutu a tsakiyar rana ko kuma a bayan ana ya mutu sai ga kafin a shirya shi da aka tare Allah ya fi masa galiba za ka fi ganin makabartu a cikin suke da zafi a kuka mutum sai a ce wani ya mutu ai akwai jina'izar wani karfe sha akwai jina'izar wani karfe tara akwai jina'izar wanci karfe takwas dan Allah ya fi al'amarin sa a wurare da dama ina faɗa na kuma to wannan ke um insha Allah in Allah ya san sati mai zuwa za mu tashi akan bayani dangane da nauyi da gabari da kuma yadda abin da suna sa aka suna kawai ina ba da shawara musulmi ya kamata kowanne mai yi kokari ya tori ya koyi toron zamani don ilimi bai kamata a rinka barin waɗanda ba su karanta abun ba a gargajiya a al'adance kawai suna su yi ta ba ku wani kayan ba haka ake yi ba wanda kasa ba a zuba ta in an kwaso wata kasa sai a ce ta kara ta wani sai ai ba wannan ake fara zuwa ba da ake jahiliya ba aya ba hadisi al'ada ce kullum da kashi so ina ba da shawara don Allah ya kamata a yi kokari ku yi tsoron kawai wannan jami'an sallacin da Allah ta ɗan gina gina da yi to na ce mutu da kawai Allah kuwa ku samu wani wuri mutu da dubogi mutu ne shi ƙwarai kuwa mai kana ne mai lahadin mai shafa yawwa amma bai zai yi ba wani yanzu na manya ce da zai zo tsara da barin بارك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته